إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله شافي نوع نيش شافي نترى نعم نقوم بسم الله الرحمن الرحيم babu fara'idin salati wannan babi ne na farillan sallah wa amma fara'idin salati amma kaga farillan sallah fa kamsata ashara goma sha biyar ne awwaluha na farkonta dukulul waqti shigan lokaci sallah ba ta zama farilla akan musulmi sai lokacin ta yayi faradun farilla ne wa duhuru da tsarki wanda ya wajaba gare ka tsarkin nan janaba ce sai an yi wankan janaba ake yin sallah ko tsarkin haila ne da ya ɗauke ko jiki sai an yi wanka sannan a yi sallah ko kuma tsarkin kashi da fitsari ne ba a yin sallah an yi fitsari sai an yi tsarki ba a yin sallah an yi bayan gari sai an yi tsarki in an rasa ruwa a yi taimama duk tana cikin asuhu faradun farilla ne waniyatu da kudura niyya faradun farilla ne wata kaibiratul ihrami da kabbarar harama faradun farilla ne wal qiyamul hada tsayuwa domin kabbarar harama ba a yin ta a zaune ga wanda yake da ikon tsayuwa faradun farilla ne wa qira'atul fatiha da karatun fatiha faradun farilla ne a sallah wal qiyamul hada tsayuwa domin karanta fatiha faradun farilla ne wan ruku'u da yin ruku'u faradun farilla ne wan rafu'u minhu da dagowa daga ruku'u faradun farilla ne wan sujudu da sujjada faradun farilla ne wan rafu'u minhu da dagowa daga sujjada faradun farilla ne alhamdulillah sai ne aka dari shafi na nawa shafi na talatin da ɗaya a halari to ina ne fasulun tsadewa ke na insha Allahu shin nifasu cikin bayanin jinin biki jinin aihuwa wani nifasu kaga shi jinin biki kalhaidi kaman haila ne fi man'i cikin haninsa duk abin da jinin haila ya haramta wa mace to haka jinin biki shi ma ya haramta mata irin wannan haramci mun sani mai jinin haila jiya mun karanta wa la yahidu lil haidi salatun sallah ba ta halatta ga mai haila wala sawmun wala azumi wala dawafun wala dawafi wala masu mushafin wala taba alqur'ani wala dukulu masjidi wala shiga masallaci waɗannan abubuwa da aka haramta wa mai jinin haila haka na irinsu an haramtawa mai jinin biki shine yake wani fasu kal haidi jinin biki kamar haila yake fi man'i cikin halahalansa wa aksaruhu mafi yawansa wato mafi yawan kwanakin jinin biki sittuna yawan kwana sittin ne abin da ya gwamnata su da haila kenan jinin haila kwana goma sha biyar shi ne akasarinsa ita mai jinin biki sai ta kwana sittin da aihuwa inda ya ɗauke ba sannan ta yi wanka ta kama sallah ta nemi magani ya zama jini istihaba amma duk da haka yake fa idan kada addamu idan jinin biki ya yanke kabla haka kun kwana 60 din walau fi yawmil wiladati ko da a cikin ranar aihuwan ne ko a ranar da ta aihu ne sai jinin ya dauke igita salat ta yi wankan biki wa sallar ta kama yin sallah ana magana kwana 60 idan bai ɗauke ba ne ba zai wuce sittin ba in ya cika sittin da ya ɗauke ba ta yi wanka ta kama sallah ta nemi magani kamar da na faɗa to amma idan ya ɗauke kafin kwanan sittin ko da ranar da ta aihu ne sai ta yi wanka ta kama sallah fa idan awa da hajjanmu idan jini ya dawo mata bayan bai kai sittin ɗin ba jinin ya ɗauke ta yi wanka tana sallah kuma sai jini ya dawo ka san yana yin haka fa in kana bainahuma khamsata ashara yawman idan tsakaninsu jinin farko da ya ɗauke na aihuwan da wannan jini na biyun da ya dawo idan tsakaninsu ya kasance kwana goma sha biyar fa a kasara da mafi yawa daga kwana goma sha biyar kana sani haidan na biyun nan da ya dawo ya zama jinin haila ne kaga hukuncinsa yanzu ya bambanta da tana tunanin kwana sittin ne daga ranar aihuwa to yanzu za ta yi tunanin sha biyar ne masu zuwa inda ya ɗauke ba ta yi wanka ta kama sallah tun da ya zama jinin haila hukuncin jinin haila kwana goma sha biyar ne mafi akasarinsa wa illa in tsakaninsu da kai kwana goma sha biyar ma yanke wadda na farko ya yi kwanakin da ta yi tana sallah kafin na biyu ya dawo in bai kai sha biyar ba to dumma sai a tara wannan jini na biyun ilal awwal zuwa ga na farkon da wancan jinin da ta aihu da wannan mijin da ya dawo tsakaninsu bai kai sha biyar ba to za ta haɗe har kwanakin da ta yi tana sallah a tsakanin wakana wannan jini na biyu ya kasance min tamamin nifasi daga cikar jinin bikinta inda ta yi kwana goma ko ashirin tana jini bayan ta aihu sai jinin ya ɗauki a kwana ashirin sai dai kwana bakwai tana sallah sai kuma wani jini ya dawo to yanzu za ka lissafa kwana ashirin da bakwai ne har da kwanaki da kai tana sallah sai kuma wannan da ya dawo sai ta zo shi kwana sittin daga ranar da ta aihu shi ma idan ya kai sittin bai ɗauke ba daga ranar da ta aihu har da kwanakin da kai tana sallah har da wannan labin da ya dawo to in ya ɗauke kafin sittin ta wanka ta yi sallah in sittin ta cika bai ɗauke ba shi kenan ta wanka ta kama sallah ya zama istihaba to shi ma wannan na biyu in ya sake ɗaukewa kafin sittin da aihuwa kafin ta yi kwana sittin da aihuwa shi ma na biyun ya sake ɗaukewa sai ta yi wanka ta kama sallah idan wani ya dawo shi ma irin wancan in tsakaninsu ya kai sha biyar da wancan da wannan to wannan na biyu wannan jini na ukun yanzu da ya dawo jinin haila ne in tsakanin jinin na biyu da na ukun nan da ya dawo bai kai sha biyar ba to har yanzu shi ma jinin biki ne dun ma'ilal awwali ta haɗa shi da na biyun da na farkon shi ma wannan na ukun wa kana min tamamin lifan sai ta zo shi kwana sittin daga lissafin ranar da ta aihu alhamdulillah a'a ba lalle ba ne jinin aihuwa ai yana yi ɗaukewa ya danganta kuma mace-mace ne a mace ɗayan ma sai ka ga wata aihuwar ta yi kwanaki da yawa tana jini wata aihuwar kuma ta yi kwanaki kaɗan tana jini kowanne da irin yanayin yadda yake zuwa amma dai akasarin ta kwana sittin sai me eh arba'in din wannan na al'ada ne ta gane ai na al'ada ne hadisin da zai magana kwana arba'in yana faɗin al'adar matan madina ko matan sahabbai a zamani su jinin su al'ada a wannan zamani idan sun aihu jinin aihuwa baya wuce kwana arba'in ke ɗauke abinda ruwaya ta zo ina ga hadisin ummu atiya ne al'ansariya ta ce ɗaya daga cikinmu idan ta aihu tana zaunawa kwana arba'in ba ta sallah ta ga labari ta baya wata daga cikinsu tana kwana arba'in ma'ana jini bai ɗauke mata in jini ya ɗauke kafin arba'in ya ba zai hana yin sallah kuma in yake ɗaukewa bayan arba'in ba zai sa a yi sallah in dai bai kai kwana sittin ba sai mai iziya shafi na sha hudu fasulun rabewa insha Allah yi ufa an yasiri dami an yi rangwame ga kaɗan ɗin jini jini kaɗan da ya taɓa jiki ko tufa an yi rangwame ga mai sallah ba na jasa ba ne mutlaƙan sake ba ƙaidi ma'ana kowane irin jini a ali abin da nake nufi da mutlaƙan in baka sani ba sawa'un daidai ne kana dama haili jinin nan kaɗan ya kasance jinin haila ne au nifasin ko jinin biki kai au mai tatin ko jinin mushe ne ko a jikin mushe jinin ya fito ra'ahu fi salati ya ga kaɗan ɗin jinin nan a cikin sallah ne sai da ya fara sallah ya ga jinin a tufafinsa ko a jikinsa au karija ko a wajen sallah ya idar da sallah ne ya gani ko kafin ya fara yin sallar min jasadi daga jikinsa ya ga jinin au gairi ko waninsa shine tufafinsa ko wajen yin sallar ko ma yaya ne in dai kaɗan ne an yi rangwame ba na jasa ba ne in a cikin sallah ya gani kar ya yanke sallah ya ci gaba da sallarsa in a wajen sallah ya gani ba dole sai ya wanke ba zai iya yin sallah da wannan jinin in dai kaɗan ne wa yasirul qayhi haka nan ai wa yufa an yasirul qayhi an yi rangwame ga kaɗan ɗin mugunya ruwan ƙurji wasadi da sulkane wanda yake biyowa baya ruwan gyambo shi ma in kaɗan ne an yi rangwame ba na dasa ba ne amma da yake wani yasiru abin da ake ce masa kaɗan zai fassara maka yasiru dami da yasiru ƙaihi wasadidi me ake nufi da kaɗan a nan shi ne yake ma duna dirhami abin da yake koma bayan dirhami dirhami na azurfa ko dinari ko sisi za mu ce shi ne muka fi sani a nan ko jinin da faɗinsa bai wuce faɗin sisi ba ga wanda ya san sisi ko dirhami na azurfa to an yi rangwamin ba na dasa ba wani muradu da dirhami abinda ake nufi da dirhami a nan albagali ana nufin dirhami na alfadari ai abin nufi a da'iratu wata da'ira ce wani kuri ne allafi ta kunu wanda take kasancewa bi baɗin zira'i a cikin karfata min albagali na alfadari a saman ta ciki a cikin kofato ko a sama da kofato yawwa a nan ba jaki ma yana da shi amma na jaki bai kai na alfadari girma ba yawwa to wannan shi ne ake magana irin wannan misali ne aka yi in baka san sisi ba baka san dirhamin ba baka san dinare ba to gwargwadon wannan da'ira da take cikin kalfata ta alfadari ko jaki wasu malamai sun misalta babban ɗan yatsa idan ka ɗora babban ɗan yatsan ka wannan in yana rufe shi to an yi langwame ba na jasa ba amma idan babban ɗan yatsa baya iya rufe wannan jinin faɗinsa a jiki ko a tufa ya wuce faɗin babban ɗan yatsa to najasa ne ba rangwamen sai ka wanki wa an asali duman haka nan an yi rangwame ga gurbin maruru ko gyambo ko wani ƙurji inda yake zubar da jini da mugunya da surkane ko da fa ya wuce faɗin dirhamin da ake magana ko ya ɓata tufan gaba ɗaya idan lam yunka idan ba matso shi aka yi ba ai lam yusar ba nan nago shi aka yi ba shi da kansa yake fitar da wannan jinin ko wannan mugunya amma fa banda addamul masfuhu wanda yanzu aka yanka gurin jinin ya zuba wannan audama masfuhan aw lahama jinin fa inna wurjisu wannan najasa ne bayan gurin ya gama zama a wato gyambo to duk wani ruwa ko jini ko mugunya da zai fitar an yi langume ba na jasa ina fata an gane wa allamin baragisu haka nan an yi langume ga jinin mazambatan dare ƙwari masu shan jini amma asalin alburgusu kudin cizo jam'in su baragis to ba su kadai ba shi yasa ya kawo jam'i jinin sauro da jinin tsuntsa mai shan jini da jinin kudin cizo din da ya ɓata ka kwanta a kansa ya ɓata ma jiki an yi rangwame ba na jasa ba ne wannan ko ya wuce faɗin dirhamin da aka musanta wa irin matsari da kuma tabo na ruwan sama shaɗi ka san wani wai in ya zo masallaci an yi ruwan sama sai ya wanke kafa yana ganin wai na jasa ne sani ba ne an yi rangwame tabo na ruwan sama ba na jasa ba ne bi yawansa duk faɗinsa malam ya ce wa in kanatil aziratu fi ko da kashi al'aziratu bayan gari kanar ta kasance fili a cikin taɓon ko a ruwa ga kashi kana gani busasshen kashi ko ɗanye yana yawo a ruwan sama to taɓon da ruwan saman ba na dasa ba ne saboda ruwan saman yana da yawa a yarin jayi wannan kashin ko fitsarin sai ya ce illa an ta kunan najasatu galibatan sai dai in najasar ce ta kasance ta yi rinjaye kashin ya fi ruwan yawa ruwan saman da aka yi kaɗan ne kuma sai ya biyo ta cikin kashi ya ɗebo guntun kashi ya taho da shi to in najasa ta fi wannan ruwan yawa to in ya taba aka ya zama najasa amma in dai kana da yakinin ruwan ya rinjayi najasa to taɓan da ruwan ba najasa ba ne au ya kuna laha ainihin ƙa'ima ko kuma ya kasance ita najasa tana da gurbi madawwami ramunta ne ramun kwata ne ruwan sama ya zo ya cika to a nan tun da gurbinta aka zo hukuncinta ne a gurbin ko ruwan ya fi kwatar yawa wannan ruwan gurbin kwatar ruwan ya taba kan najasa ko shadda ce ruwan sama ya zo ya cika ta ko ya fi kashin yawa ko sokawai ruwan sama ya zo ya cika in dai gurbinsa ne aka zo aka same shi to hukuncin mai gurin ne a gurin in ya taba kawai nan najasa ne ko mun yawan ruwan saman da ya shige shi amma in a titi ne haka ka shiga ruwa kuma mai yawa ko kana ganin najasa a ciki tana yawo ba najasa ba alhamdulillah sai ne a wannan yanzu ba magana alwala muke fa ba muna magana in ya taba ka najasa ne ko ba najasa ba ya yake shi ruwan da ake alwala da shi yana nan a launinsa na ruwan kogi ko ya canja haka shi kenan idan lam tugayyir a launuhu aw lamuhu aw rihuhu in dai wannan sharadin ya cika shi kenan wanda ya biyo ta kan kwanta ba a wannan yana da kyau gare gare ai za ka gan shi kuma ba ba lalar da ya fara zuwa ba ne ai kwanaki yana tafiya kaga ya wanke duk wani datti ba da gidan kayi alwala da shi sai ne risala shafi na'am sai dai to ina za mu tashi ɗari da sittin risala ta murin jari wa kullu ne wa kullu sawi dukkan wani rafkanuwa sahahul imamu da liman ya yi rafkanuwansa wa kullu sahawin dukkan wani rafkanuwa sahahul ma'amumu da mamu ya yi rafkanuwansa a cikin sallah to fali imamu kaga limamin ya hamilu anhu ya ɗauke masa wannan rafkanuwar duk wata rafkanuwa da take sa ƙabli ko ba'adi da mamu ya yi tare da liman to limamin nasa ya ɗauke masa bi ma'ana liman yayi mamu yayi a lokacin da yake tare da liman ba limamin ne fa yayi ba shi mamu ne yayi rafkalwa ka gane ai to limamin sa ya ɗauke masa wannan rafkalwa illa raka'atan sai dai in ruku'u ne ya bari bai yi ba aw sajdatan ko sujjada aw takbiratul ihrami ko kabbarar harama aw salama ko sallama a wu'iti da niyyatul fariba ko kuma kudura niyyar farilla tun farko da kudura niyya ta sallar farillan ba to wannan kaliman ba zai dauke ma ba shi yasa tun farko na ce maka abin da yake sa qabli ko ba'adi waɗannan abubuwa ai dukkan su farillai ne qabli ko ba'adi ba ta daukan su saboda haka shi ma liman ba zai iya dauke ma ba a farillan sallah gaba ɗaya ba farillar da liman yake dauke maka sai kabarar harama sai fatiya afuwan sai karatun fatiya karatun fatiha ce kadai liman yake dauke wa mamu wanda in shi kadai yake sallah in bai yi ba sallarsa ta baci amma in a tare da liman ne mustahabbi ne inda liman yake karatu a asirce ya karanta fatiha a asirce inda liman yake karatu a bayyana kan makaruhi ne ma an karanta masa ya karanta fatiha a bayyanan ko a asirce in dai liman a bayyane yake karatu to amma in ba fatiha ba ba wata farilla sallah da liman yake iya ɗaukewa mamu ina fata an gane abin da yake ɗauke maka shine sunna mai ƙarfi da kake sa ƙabli ko ba'adi to idan ya faru da kai kana tare da liman liman ya ɗauke maka wai za sallama imamu idan liman ya yi sallama to fala ya subut kar ya tabbata yana kallon alƙibla a zaune ba da salami bayan sallamarsa wani yan sarif ya juya ya kalli kudu ko ya kalli arewa ka gane ai illa an ya kuna fi mahallihi sai dai in ya kasance a cikin mahallinsa ne da aka gina gidan liman to fa zalika wasi'un wannan mayarwaci ne ina fata an gane a sharhi malam yake maka idza sallama al-imam min al-farila fala yasbut ay fi makanihi a cikin gun da ya zauna yayin sallah din ba da salami sawa'un kana da salatu wannan sallar ta kasance min ma ya tanaffalu ba da ha tana daga cikin sallar da mutum yake yin nafila bayan ta ne kamar azhar ko magariba ko isha amla ko wata ba a yin nafila a bayan ta ne kamar sallar asuba ko sallar la'asar wani yan sarif kawai ya juya ai wani yan sarifu jumlatan zai juya ne gaba daya ya tashi cilak ya canza guri daga inda ya yi sallaman wa huwa zahiru kalamin musannif wannan shine mabayyanin zancen mai risala abin da yake nufi da al-insirafu ya tashi ya bar gurin daga yayi sallama ya tashi ya canja guri au ko kuma ya tahawwalu yana juyawa ne ka gane ai insirafi shine barin gurin at-tahwilu kuma yana gurin sai ya juya ya kalli dama ko ya kalli hagu shine ya tahawwalu to laisa illa ko wal muradu bin sirafihi abinda mai risala yake nufi da juyawarsa anan kurujuhu min al mihrabi fitarsa daga gidan liman shine mihraba wal muradu bi tahwilihi abinda ake nufi da juyawarsa na tahwili ay yaminan aw shimalan ya kalli dama ko ya kalli hagu kudu ko arewa wa rajjaha al qawlu amma qawlin da yafi rinjaye bittahawili shine wanda ake juyawa ba wanda ake tashi tantak a bar gurin ba shine wanda yake marjuhi a kai rajihi kai wanda yake mai rinjaye qala al-azhuri imam azhuri yace wa yakfi tagyir hay'atihi ya canza kamannin zaman sa na tahiya ma yana isarwa ko da bai juya ya kalli kudu ko arewan ba in ya canza zama ya daga zaman tahiya ya harɗe ya yi tarabu'i shi kenan ya ce wannan yana isarwa ma abinda ake so da ya gaishe a tabbatar an yi da sallah wanda ya shigo masallaci in ya gani ma a zaman tahiya ai zai tsammani har yanzu ana sallah ne ko wanda yake can baya bai ji sallama ba mai dogon kunne in ya gani ma a zaune har yanzu ba zai san an yi sallama ba ko kurma da yake bin sallah kawai ya gani ba a zaune da canza zama ba bai juya ba zai tsammani har yanzu a cikin sallah ake to amma in ya ga ya juya fa ya kalli kudu ko arewa ko kuma ya ga ya canza zama daga zaman ya ya harde to ya tabbatar da an yi sallama shine hikimar wannan juyawa wannan umarnin kuma amru najibin ne ba amru wujubin ba yace wal yansarif din nan illa an yakuna fi mahalli sai da in mahallinsa ne ba a waje a fili ake sallar ba an gina masa mihraba gidan liman to fa zalika wasi'u in bai tashi ba ko bai juya ba wannan babu ne alhamdulillah sai babu jami'u fi sala sai ne hashiyatul adawi na za mu tashi hashiyatul adawi 280 akwai akwai rasuwa da aka yi jima alasun na tsangaya ya rasu karfe biyu suka ce za a yi jana'izarsa to sun sun ƙara rabi yawwa yawwa shi ne dama shawarar da muke bawa inda jana'iza ta kai a zahar to a dinga kai ta da rabi duk wanda yake nesa ma in yayi sallasa ko karfe biyu ne zai zo ya samu a shi kenan shi kenan da wai ina cewa in saura kwata yayi za mu yanke mu tashi amma tunda sun kai da rabi shi kenan ina za mu tashi ɗari biyu da nawa daidai wa ammal mamumu amma kaga shi mamu fa sifatu salami siffar sallamarsa jiya ya gaya mana siffar sallamar mamu da mai sallah shi kadai a sallar liman sallamar liman da sallamar mai sallah shi kadai to yau zai gaya maka mamu irin siffar sallamarsa shi ne ce wa ammal mamumu fasifatu salami siffar sallamar mamu annahu cewa shi mamu yusallimu yana yin sallama taslimatan wahidatan sallama daya ya tayammunu biya yana damaitawa da ita kalilan kadan kamar yadda liman da mai sallah shi kadai suka yi wai ruddu ukura yana juyar da wata sallama ta biyu alal imami abu salimami qubalatahu daula da limamin nasa sai sun limamin sa ka gane ai ai qubalatul imam shine qubalatahu damiru hudin yana komawa ga liman amma kuma wannan ga wanda yake setin bayan liman idan a gefen kudu kake gefen daman liman kake ta baya ko a gefen hagunsa ta baya to ba za a ce qubalatul imam ba sai dai hudin zai koma ga shi mamu ka gane ai ba zai yi haka ya ce liman assalamu alaikum sai zama ƙuba ya kawo shi almamumu ɗin in ya sallama ka ko assalamu alaikum sai ya dawo da kansa sai assalamu alaikum kaga yayi ƙuba ya kawo hudin ya koma zuwa ga almamumu amma a bayan liman yake to ƙuba ya kawo shi ne ƙubalatar imam wa huwa sunnatu wannan sallama ta bi sunna ce waccan ta farkon da muka yi ya gaya maka fariba ko faradun to wannan sallama ta biyun nan sunna ce yushiru biya yana nuni da sallama ta biyun nan ilaihi zuwa ga limamin nasa amma fa bi kalbihi a zuciyarsa ga wanda yake gefe zai yi ishara sallaman nan da yayi kubalata wajihi yana yi ne ilaihi zuwa ga limaminsa wakila aka ce a birasi zai yi ishara da sallamar da kansa in kana amamahu kaji ba in limamu a gaban sa yake yushiru biha ilaihi idan a gefe yake to bi qalbihi idan kuma a saitin bayan liman yake limamin amamahu yana gaban sa to har kan nasa ma zai ishara zuwa ga limamu wa in kana khalfahu in limamin a baya yake au ala yamini ko a gefen daman sa ta baya au ala yasari ko a gefen hagunsa ta baya tarakal isharatu bi ra'sihi ya bar isharar nan da kansa zuwa ga liman sai dai yayi da kalb da zuciyarsa da an ko mene da annahu domin shi ma munafikinhu zalika ishara da kansa zuwa ga liman duk inda yake in ya saba a zaman liman to wannan ba zai taba yiwuwa ba gare shi wa yuruddu ala man kana sallama alaihi ala yasari kuma zai fiyar da sallama ta uku a bisa wanda ya kasance yayi masa sallama a gefen hagunsa in kana ala yasarihi ahadun in ya kasance akwai mutum a gefen hagu ai malam ya gama komai da yace maka alaman kana sallama alaihi ala yasari in ba ko a gefen hagu za a samu wani zai mana sallama ala yasari eh to in kana ala yasari ahadun ya zama ƙari ne ko kuma cikirari fa illan kun sallama alaihi ahadun idan ba wanda ya sallama gare shi a gefen hagu lam yurda ala yasarihi shay'a ba zai juyar da komai na sallama ba a gefen hagunsa bi an cewa la yakuna ala yasarihi ahadun dai ba wani da ya kasance a gefen hagunsa aw yakuna ala yasarihi masbuqun ko kuma masbuqi ne a gefen hagunsa to kaga masbuqi ana yin sallama shi miƙewa yayi ya ci kora kawai da suka tsere masa to in kai sallamar ka ta dama ta farko kai ta biyu to ba za ka juya ka yi wa masubucin da yake ciko raka'o'insa sallama ba dama hikima wanda ya sallamarsa ta farko ya ce assalamu alaikum ya kalli dama to kai da kashe gefen damarsa ai kai yayi wa sallama kai ya kalla yayi to kuma Allah ya ce wa idza huyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani min awrudduha akwai haƙƙin jiyar da sallama tunda kai yayi wa sallamarsa ta farko kai ma kai saka ta farko a daman kai wa limamin karaddi shi ma yana da haƙƙi ka juya ka juyar masa da sallama to tunda bai maka ba yana ci ko rakawoyinsa ko ba kowa a gefen hagu da ya maka sallama to babu wata hikima cikin juyar da sallama ta uku a gefen hagu ba harama daga malam ba haram wa hal yaruddu al-masbuqu ala al-imami shin to shi masbuki in ya ci ko rakawoyinsa yayi sallama ta farko shi ma zai juyar wa limamin sa sallama ta biyu wala man kana sallama ala yasarihi kuma zai ji da sallama ta uku ga wanda ya masa sallama a gefen hagunsa zai ci ko wannan sallamomi guda biyu idza faraga min salati idan ya idar da sallar tasa ko da limamin ya tashi kafin ya ci ko raka'o'in ko da na gefen hagun nasa ya tashi kafin ya ci ko raka'o'in nasa in yayi sallama ta farko zai juyar wa limaminsa da wanda ya masa sallama a gefen hagu aula ya ruddu ko ba zai juyar da sallama ta biyu da ta uku ba lifawati mahalli saboda tserewar mahallin sallamar riwaya ta ni an yi riwaya guda biyu kamar ka ce kaula ne riwayar farko an ce sai ya juyar in dai mutum ya masa sallama kaga limamin da ya sallama shi ma yana cikin wanda liman ya wa sallama na gefen hagunsa shi ya wa sallama to kauli na farko aka ce in ya sallama ta farko a gefen dama sai ya yi wa liman raddi ya yi wa na gefen hagunsa raddi ƙaunar na biyu kuma ka ce a in ya sallama guda ɗaya ta farilla shi kenan saboda mahallin biyu da sallamar ya riga ya tsere iftara ibn al-qasim ar-radda abdurrahman ibn al-qasim shi ya zabi juyarwa ko liman ya tashi ko alwala liman ta, warware bayan ya idan da sallah ya tafi da ni gefen hagu in kai ta farkon suna da haƙƙi ka juyar musu da sallama wannan ƙaunin ibn al-qasim walawin sarrafa ala yasarihi da tun farko zai juya a gefen hagunsa, ta gane ai. Wani ma zukira a dalilin abin da aka ambata min sifatin salati ko? Wannan ma zakara ne fa. Ikitar ibn al-Qasim ar-Radda walau in sarafa ala man ala ya wannan guntun zancen bayani. Ibn al-Qasim ya zaɓi juyar da sallaman walau koda man ala ya sari wanda yake jefa hakunansa in sarafa ya tashi ya juya ya bar gudu to alhamdulillah sai ka ce walam ma zakara nisbatu salati at tashahhud wa kana mahalluhu julus ba shine sabon zance mun gama sallama saura batun karashe hukuncin tahiya sai me askari shafi azkari shafi na nawa ɗari da nawa da saba'in da shida to ina za mu tafi ɗari da saba'in da shida wasu utabarun niyyatu ana lura da niyya kafin kafarar rantsuwa ta hau kan mutum wannan da ya yi da niyya ya yi ko kuma su fitar baki ne ko sabakun lisani ne sun malba'isu sannan abin da ya sa shi rantsuwar ya kai a yi rantsuwa a kansa ko da kai a rantse ba ana lura da wannan kafin a yi maganar kafara sun mal'urfu sannan abin da aka sani a al'ada al'adarsu yaya rantsuwa take a wajensu a al'adance idan suka yi rantsuwa a wajensu suna nufin irin rantsuwa ta shari'a wanda idan aka kalya ta ana yi mata kafara ko su a wajensu ba ita ba haka suke nufi ba da rantsuwa in suka yi ana lura da waɗannan abubuwa guda uku kafin a yanke mutum hukunci kafara rantsuwa ta hau kansa ko ba ta hau kansa ba thumma alwudu sannan ajiye rantsuwar lafazin da ake yin rantsuwar ana lura da shi ya shi ya wanda shari'a ta yadda a yi amfani da shi ne wajen yin rantsuwa waɗannan abu guda hudu ana lura da su kafin a yi maganar kafara faman halafa duk wanda ya rantse la sharibtu li funanin ma'an ba zan sha ruwan wane ba na rantse ba zan sha ruwan wane ba to zahirin lafazi dai ruwa aka ce ko amma su al'adar su laraba masu faɗan wannan yuridu yana nufin adamar intifa'i bi malihi ba zai ƙara amfani da dukiyarsa ka ga mu al'adar mu ba haka bane in nace ba zan ƙara shan ruwan gidan wani ba me nake nufi ruwa ne ba zan sha in naje sai na ci tuwo amma su a wajen larabawa in ya faɗa haka to yana nufin ba zai yi amfani ba zai ƙara amfani da dukiya ko allurarsa ba zai amfani da ita ko zare ya bashi ba zai karɓa ba ko tuwo ya bashi ba zai karba ba kaga ruwa aka ce kaga al'ada tana bambanta ko to ana ana lura da irin wannan yana nufin ruwa dai shine abu mafi sauki da zaka iya kyautar ruwan sha dai ko makiyinka in ka ga zai mutu ai baka bashi din rashin imanin ka ko to shi yace ba zai ƙara shan ruwan wani ba yana nufin al-intifa'i bi malihi ba zai ƙara amfani da dukiyarsa ba. Au menene ƙaɗi ne ko ƙada'a. Wata nuska muke so, kai taka menene malar rabi? Baka samu gun ba. Eh duka ai iri ɗaya ne da nawa. Al'intifa'i bi malihi, au ƙada ko ƙaɗi minnatihi. ɗa'un nan akwai wasali? A so, shi da abin da nake nema. Au ƙaji millati yi kenan. Kai fa ainu ɗin. An ni kafa wani irin wasali ne. Kai naka irin namu ne, ba rajo nake tambaya. Ko babu, ko baka samu kun bane. Amma ɗan mutanen ɗauri ne ba? Shi kenan. Au ƙaɗa minnati ko minanihi. yawwa shikenan yuridu alamar intifa'i bi malihi au ko kuma yuridu qad'a kenan au qad'a minnati ko kuma yana nufin yankewar baiwarsa yankewar baiwarsa baiwa shine kyauta cewa ba zai ƙara karɓar abinsa ba in ya bashi wancan yin amfani da dukiyarsa ko da bai bashi ba in ya je ya gani ya amfani da shi zai yi kafara wannan kuma in dai ya ɗauko ya bashi ma ba zai karɓa to hadisa wannan mutum da ya irin wannan rantsuwar zai yi kafara walau bi silkin ko da da filin zare ne duki dubi da ya ɗinki da shi na wannan mutumin da yake ba zai tsara shan ruwansa ba ina fata an gane kaga ruwa ya ambata amma da yake niyyarsa ba zai ƙara amfani da dukiyarsa ba to in ya ɗauki silin zare guda ɗaya nasa ko shi ya bashi ko shi ya ɗauka ya ɗinke wani abunsa da shi to hanifa ya yi kafara au ƙala ko ko yace la sakantu ma akulani ni ba zan ƙara zama tare da wani ba yace wallahi ba zan ƙara zama tare da wani ba to lazimahul intiqalu bi ahlihi wa mata'ihi bidara yana lazamtarsa dole al-intiqalu ya ciratu daga inda wani yake zaune bi ahlihi da matansa da ƴaƴansa wa mata'ihi da abu amfaninsa in yana da dabbobi da kajinsa da ƴan komatsansa bidaran da gaggawa idan a gida ne suka yi rikici da wani yace wallahi in dai wane yana gidan nan ni ba zan ƙara zama da shi ba shi kenan sai ka ƙaura daga gidan ko buta kar ka bari a gidan idan kai ka fita ka bar matanka to za ka yi kafara in ka fita ka bar ƴaƴanka ko ka bar wani abun amfaninka a gidan ai za ka dawo ko to sai ka yi kafara abin da ya zama dole yanzu ko allura ta ka karka bari a gidan tunda ya ce wa mata'i allura ma ku tana cikin mata'u kuma yake bidaran da gaggawa kar ya kwana a gidan fa in arada fi balad fi baladihi in aniyarsa da yake la sakantu ma fulani ba zan ƙara zama tare da wani ba yana nufin a cikin gari ɗaya kaga wannan ya ƙara tsananta wa kansa to fa ila fawqi salasati amyali idan ya fita a garin sai ya tafi sama da mil uku in ya koma bayan gari ma har yanzu a garin yake saboda mil uku shine juma'a ba ta waje ba ya dawo garin ko in ya fita da ta mil uku ba aka kira juma'a ai zai zo to in ya zo kuma zai yi kafara tunda wani yana garin sai ya yi tafi nisan da yake sama da mil uku yadda ko an kira juma'a ba za ta hau kansa ba ba zai zo ba au halafa ko ya rantse la yalbasu sauban ba zai daura tufafi ba wa huwa labisu in dai wani yana daura irinsa wani yana sa shadda ba to ni ba zan ƙara sa shadda aw la yarkabu dabbatan ko ya lantse ba zai hau dabba kaza ba wa huwa rakibuha in dai wani yana hawa irin ta ko a zamanin yanzu ni ba zan hau marsidi ba tunda wani yana hawa kuma ya rantsuwa eh kaman zamanin mai da ribe da Umar Ali sun yi gasa ta dukiya shi mai da ribe marsidi ce motarsa baya hawa fijo shi ko Umar Ali fijo ce yake hawa baya hawa marsidi idan ka zo masa da masjidi gida su kona ta zai saboda mai direba yana hawa shi ma mai direba in ka zo masa da fito gida shi ma kona ta zai saboda yan kwangila ne manya suna gasa da juna akan dukiya a zamanin sun yi wannan yayi to idan ya rantse cewa ba zai ƙara hawa dabba kaza ba saboda wane yana hawa irinta aula ya dukulu baisan ko ba zai shiga gida ba wa huwa fihi in dai wani yana ciki yanzu ba maganar wai shi a gidan yake ba ba ma a gidan yake ba yake shi dai ya rantse in wani yana cikin gidan nan shi ba zai shiga ba to lazima hul mubadaratu in yana cikin gidan ya faɗi wannan to gaggawa ila tarki zuwa ga barin gidan nan ya lazamce shi idan da da ya rantse ba zai ƙara hawa taguwa ba inda wani yana hawa to maza maza ya rabu da taguwan nan ko ba zai ƙara hawa mota kaza tun da wani yana hawa wato ya rabu da ita da gaggawa. Illa an yuri da isti ina fa dai in yana nufin nan gaba yanzu kam na riga na sayi mota kaza da wani yake hawa irinta. To amma a nan gaba in na kashe wannan mota ko na sai da ko na rabu da ita to ba zan ƙara hawa irinta ba tun da wani ma ya sayi irinta. Ko ba zan ƙara sa tufa iri kaza ba in dai na kashe wannan na jikina ko na rabu da shi tun da dai wani yana sa irinsa. to wannan kam bai zama dole sai ya rabu da nasa na yanzu ba. A? Irin tasa ɗin da yake hawa? Kuma wancan ya to ai ba a kan irin wannan ya rantse ba. Eh, eh, eh, eh. irin wacce shi wani ke hawa a to wannan ba matsala sai dai in ya sake rantsuwa akan ita ma ta biyu to ita ma kuma za ta haramta gare shi aw halafa la ya'kulu shay'an ko ya lance ba zai ƙara cin wani abu ba bi ainihi da ainihin abu ka gane ai misali ya lance yace ba zai ƙara cin wake ba fantu kila sai aka cirar da shi an sifati daga siffarsa ta wake sai aka yi alala ko aka yi kosai asalinsa dai wake ne ko kuma ya zantse ba zai ƙara cin wake ba to fa in arada idan aniyarsa yana nufin ma da mu ala tilka sifa matakar ya dawo a wannan siffarsa ta wake dai aka dafa wake shi ba zai ci ba to shi kenan sai ya ci alala ko ya ci kosai wa illa amma in yana nufin shi fa wake duk abin da aka sarrafa da wake ba zai ci ba to hadisa zai yi kafara in ya ci kosai ko ya ci alala kaga magana ta cewa ana lura da niyya ba wai zahirin lafazin ba ana lura da niyya da urku al'adar mutane akan yadda suke rantsuwa akan abubuwansu idan lokacin da ya rantsa to ba zai ƙara cin wake ba a niyyarsa yana nufin duk yadda aka sarrafa wake shi ba zai ci ba ya rantsi to in ya ci alada ko kosai ko ma me sai ya yi kafara amma in yana nufin asali in ya dai yana kan wannan sifarsa ta asali ba a canja ta ba shi ba zai ci ba to wannan kuma zai iya cin wani abu da aka sarrafa da shi au ala shay'in ko yana zuwa akan wani abu guda daya au ashiya ko abubuwa da yawa ka gane ai ala shay'in misali yace ba zai ƙara cin nama ba misali au ashiya ko kuma abubuwa da dama ba zai ci nama ba ba zai ci wake ba ba zai ci kaza ba ba zai ci kaza ba duk ya rantsi fa fa'ala al sai ya aikata wani bangare daga cikin abubuwan da ya lissafa ka gane ai ya rantse rantsuwa ɗaya yayi ba zai ci kaza da kaza da kaza ba ba ya lissafa a shi'a ba sai kuma ya zo ya ci wani ɗaya daga cikin su to hadisa ya zai yi kafara shi kuma ala shay'in din nan ya ambaci abu ɗaya ne dunkulalle sai ya ci wani ɓangaren sa ba duka ba to shi ma zai zai yi kafara yace wa yastawil amdu was sahu ganganci da rabkanuwa duka daidai ne wajen kafara abinda ka rantsan nan ba za ka aikata ba sai ka manta da rabkanuwa sai ka aikata sai ka ce ashe fa na lantse ba zan ƙara cin wake ba a'a ka je kai kafara da wanda ya ci da gangan da wanda ya ci da rab kanuwa duk ɗaya ne in dai ya karya lantsuwan nan sai yayi kafara wa yulga harimul halal ana jefar da haramta halal ya rantse ya rantse da Allah ba zai ƙara cin tuwon haƙi ba ka gane ai to tuwo na hatsi kaga ya ayyana shi kuma tuwon hatsi halal ne to wannan in ya tatsi zai zai kafara amma in yace tuwo kawai shi ya rantsa da Allah ba zai ƙara cin tuwo ba bai faɗi wani jinsi ko nau'i ba to wannan ya zai ya ci tuwon ko yace ya rantsa da Allah ba zai ƙara shan zuma ba kamar irin yadda ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dalilin wannan aka faɗa da su suratul tahrimi يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا wannan annabi mai girma lima tuhalimu ma ahallallahu laka dan ne kake haramta abin da Allah ya halatta maka tabtaji maradata azwajika idan kana neman yardar matayenka wa ya maka mace za ta yarda da kai wai matansa ne suke husuma suka haɗe mar baki kai saboda wata kishiya ta kawo masa zuma ya sha ya yi santi sai suka ji haushi sai manya daga cikin da suka haɗe baki in ya zo wajen shi ce kai ka sha zuma ni ba na son warin zuma wancan ma in ya daga kai ka sha zuma ni ba na son warin zuma ta zumar yanzu ita ce ta zama abin kyama ita ko na rantse da Allah wajen ƙara shan zuma manzo Allah fa mata suka sashi da rantsuwa akan ba zai ƙara shan zuma ba to shine sai Allah ya saukar da wannan sura ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu lak dan me kake haramta abin da Allah ya halatta maka tabbata ji marabata azwajika kana neman yardar matayanka tun daga nan aka samu ilga'i na taharimul halali in mutum ya haramta wa kansa abin da dama a wajen Allah halal ne Allah bai haramta masa ba to ya je ya ci kayansa ko ya sha kayansa ba haramun bane ai ba magana rantsu ake ba bai rantse ba yace shi ruwa a wajensa haram ne a ka je ka sha kayansa ko kula da nono a wajensa shi haram ne Allah bai haramta maka ba ka je ka sha kayansa illa fi zawlati sai dai a cikin matarsa ta aure wal amati da kuyangarsa da Allah ya halitta masa shi yasa malamai suka ce idan mutum zai ce shi duk abin da Allah ya haramta masa a duk abin da Allah ya halatta masa shi haram ne gare shi to komai ya ya halatta sai matarsa da baiwarsa in mata ce fa ilzamu hudda laqu saki ya lazamce shi sakin kuma guda uku yi mana ba ka haramta ba ta haramta fa kake saboda haka sai bayan wani miji wal itqu da yanci ka gane ai shi ma ya lazamce shi idan idan bawa zalata ya haramta wa kansa wannan bawan to kawai bawan ya yanci in bai wace ita ma ta yanci to alhamdulillah sai me rabul masali shafi na nawa na'am daidai ina za mu tashi a karabul misali shafi arba'in da ɗaya to fasulun zakatul fitri zakar da kai wajibatun wajiba ce bi gurubi akirin ramadana da faduwar ranar ƙarshen yinin ramadana kai idan rana ta faɗi aka ga watan shawwal to tun a lokacin zakarfi da kai ta wajaba a ƙauli na farko idan a lokacin mutum ya mutu gobe sai kun cire masa da kai inda ta wajaba a kansa amma in ya mutu da yamma 29 ga ramadana da yamma la'asar ba la'asar ya rasu lana ta faɗi aka ga wata to ba za a masa fidda kai ba. Amma ilana ta faɗi a ƙarshen wata Ramadana kuma wata ya kama sannan mutum ya rasu, to zakar da kai ta wajaba a kansa. Washe gari za a cire masa zakar da kai. Auko kuma a ƙauli na biyu tana wajaba ne bi fajir shawwalin da hudowar alfijir ɗin watan shawwal. to in a wannan ƙauli ne mutumin da ya mutu a daren sallah zakar da kai ba ta waje ba a kan ina fata an gane sai wanda ya rasu bayan alfijir ya hudo sannan zakar da kai da ke waje ba a kansa ko da ya rasu a lokacin kafin a je idi sai an cire masa ina fata an gane akwai saɓani dama a lokacin da kake waje ba daren sallah ne ko kuma hudowar alfijir ɗin yinin sallah mai iziya ya gaya maka wa fa'idatul kilafi ka zaharu fi man mata au wulida au a ataka au ataka kai idan an hanke shi da daddare ana gobe sallah ka ga dole za a cire masa to tana waje ba kenan a daren sallah amma wanda sai da alfijir ya hudo aka haife shi ba za a masa fitakai a wannan shekarar sai da alfijir ɗin yinin sallah ya hudo sannan aka aife shi to baya ciki sai baɗi amma inda da dala aka aife shi ya wayi gari to za a cire masa zakar fitakai alal huri tana wajaba akan yantacce bawa ba ta wajaba a kansa tasa tana wajaba akan wanda ya mallake shi al musulmi tana wajaba akan musulmi azumin ya sha ne a dalilin kuma ya rasu ba a rama mutum azumi kamar yadda ba a rama masa sallah in dai na wata ramadana ne sai azumin ba ka ce wanda ya yi tsora wa kansa ya yi wa Allah alkawari bai yi ba ya mutu wannan shine ake rama masa wanda ya rawaita hadisin ramakon azumin abu dauda haka ya ce ya ce a fahimtarsa azumin ba kance ne manzo Allah yake ana rama wa mamaci ba azumin farilla yanda ka san mutum in ya rasu ana bisa sallah ba a rama wani sallah haka na in mutum ana bisa azumin ramadana ba a rama sai dai illa ba kace ne ya zama alhurri yantacce ne almusulmi musulmi alƙadiri mai samun ikon fidda fidda kai din idan yinin sallah ya zo ba yi da abin da zai ci ballantana ya fidda kai ko kuma in ya ci ba zai samu wanda zai ba da da kai ba to a wannan lokacin ta sauka a kansa har zuwa lokacin da zai samu wa in bi tasallufi tana waje ba a kansa ko da da rance ne lirajil qada'a ga wanda yake kaunar samun abin da zai biya wannan bashi ka gane ai in kana kauna ƙarshen wata an kaɗo albashi za ka iya biyan wannan bashin da kai kai da kai to ranar sallah da safe karanto ka je ka auno ka cire kafin a je idi in baka san lokacin samu ba baka tunani baka kaunar ga lokacin da zaka samu ka biya baka sani ba to a lokacin ta faɗi a kanka har zuwa lokacin da ka samu an nafsihi mutum yana cire fidda kai ga kansa wa an kulli musulmin ya mu menene eh tu ne ko nu ta ce yawwa ya ba ya kokari wa an kulli musulmin ya munuhu ga dukkan wani musulmi da yake jinginuwa da shi daga intima'i yalmu kaga nama yalmu dukkan wani musulmi ya munuhu da yake jinginuwa da shi bi karabatin saboda dangantaka ta jini ka gane ai me dangantaka ta jini na farko dai akwai aihuwa ya'ya ko akwai iyaye in karfinsu ya ƙare akwai ‘yan uwa da uba ya mutu ya bar maka ƙanana nauyinsu ya dawo kanka duka wannan bi ƙaraba au ko kuma zaujiya ya nuna hu bi zaujiya kenan ko kuma suna jinkinuwa da shi saboda auratayya matarka ce ko matayenka wanda dole ka ba su abinci ai to kai za ka shirya musu fidda kai au rikin ko kuma suna jinginuwa da shi ta bangaren bauta bayinka ne da ka mallaka dole kai za ka musu fidda kai in dai musulmi ne walau mukataban ko da bawan da aka karya wa fansa ne yana biya zai fanshi kansa in dai bai gama biya ba mai risala yake ko da akwai ko ko mukaddasan abin da ya saura a kansa bai biya ba kai za ka shirya masa fidda kai domin ya kasa biya ai zai dawo bawan ka ne wal mushtaraki da bawan da aka yi tarayya wajen mallakarsa ba mutum ɗaya bane ya mallake shi wane da wane da wane su suka mallaki bawa ɗaya to bawan nan nasu za su cire masa da kai bi kadarin milki da gwargwadon abin da kowa ya mallaka ku uku kuka mallaki bawa in mallakar ku daidai wa daida ne kai ka mallaki sulusi wancan ya mallaki sulusi wancan ya mallaki sulusi to ranar sallah kai ka kawo sulusin gudu a sulusin sa'i wancan ya kawo sulusin sa'i wancan ya kawo ku haɗa sa'i ɗaya ku cire masa fidda kai in ya zama ku uku kuka mallaka amma wani ya mallaki nisufin sa ne ku kuma kun mallaki rubu rubu ka gane ya kasa hudu ku uku ne wannan ya mallaki biyu cikin hudu ba ya mallaki rabi ba sai kuma ka mallaki ɗaya cikin hudu kaga rubu ka mallaka wancan ya mallaki ɗaya cikin hudu kaga ku mallakar ku rubu rubu ne shi kaɗai ya mallaki nisufi to ya je ya kawo mu da rabin sa'i kai ka kawo mudu ɗaya wuce ka kawo mudu ɗaya a haɗa sa'i ɗaya a baya kowa da gwargwado abin da ya mallaka in ku goma ne kuka mallaki bawa ɗaya kuma kowa ya mallaki ushiri ne daidai wa daida to kai za ka kawo ɗaya cikin goma na sa'i wancan ya kawo ɗaya cikin ku haɗa sa'i ɗaya ku goma ku shirya masa fidda kai yace kalmu abi kamar wanda aka bangalanta wa yanci abun bangalantarwar yanci wani ɓangaren sa ‘yantacce ne wani ɓangare bawa, ka gane ai, rabinsa ɗa ne rabinsa bawa, to kai da ka mallaki rabin ka kawo mudu biyu rabin sa'i, shi ya zai nemo mudu biyu rabin sa'i a haɗa a ba da fito. Tunda ya mallaki rabi ba shi bawan, wancan ya mallaki ‘yan bautarsa rabi, to shi ya kawo rabi, mamallaki rabin ya kawo rabin sa'i su cire su da kai. Wala shi a alal abdi, amma ba komai na fiddakai akan bawa bawa baya cire kansa fiddakai wanda ya mallake shi shi yake cire masa fiddakai to alhamdulillah wani sa'ul ba ha shi kenan ya samu sai mu ma da haka muke mu ma kamar ake muke ba kana ji an ce da kudin kama ka je karanto aka ce da kudin kama in kana kaunar biya karanta ka ce ka yi to wala an kama sadaka an kama sadaka zan je da ce yayi bana shi yasa ai aka ƙarfafa cewa a ba da ita kafin a je sallah a cikin bayar wannan mai ƙaramin ƙarfi wani zai samu ya cire shi ma har ya samu ɗan abin da zai tuwon sallah kaga an taimaka wa fakiri da miskini barai kuwa sai me hannun masari amma kar kai abin da wani mai wayo ya yi sa'i ɗaya ne wai da ya cire ya ba matarsa ita ma da ta cire ta ba babban ɗanta shi ma da ya cire ƙarshe aka fito da sa'i ɗaya a gidan wai su cire wa kansu gaba bayan an ce ba ka ba wa wanda ciyarwarsa yake ƙarƙashin ka ai kamar zakatun su ne aka ce ba yadda ka san zakka haka ake ba da ita ba za ka ba wa wanda ci da shansa yake wuyan ka ba sai me to ina ne shafi na talatin da biyu to ina ne albayanu bayani wa qala rahimahullahu ta'ala mala abdurrahman al-akbari kace shafi talatin Oho, to. Albayanu. Kace talatin da nawa? To, to shi kenan albayanu. Ya'ani abin da bala yake nufi, annan taharata ita tsarki kismani ta rabu gida biyu. Taharatul hadasi akwai tsarkin hadasi allati wacce tasulu dulu take tabbata da yin alwala. Kalamin hadasi kana da alwala sai kai tusa ko kai fitsari ko kai bayan gari ko mazi ya fito ko waje to kaga wannan tsarki ba za ka tsarkaka kai sallah ba sai ka yi alwala wal gusuli ko gusuli ko gasili to gu ne wal gusuli da wanka an ka ce gasulu wankewa wankewa ta gaba kenan wanka daban wankewa daban da wankan janaba idan babban hadasi ne wa bitta muni haka nan hadasi yana tsarkaka ko da yin taimama in wajaba idan taimaman ya wajaba in ka cika sharaɗi na rashin ruwa ko rashin lafiya ya zama yanzu wajibinka ya tashi daga alwala ya koma taimama to idan kai taimama ka samu ɗahara sai ka je ka yi sallah wa wujida sababin aka samu sababi na yin taimama din wannan shi ne ɗaharatul hadas wa ɗaharatul kabasi na biyu shi ne tsarkin kabasi allafi tasul wanda shi wannan tsarki yana tabbata ne bi izalatin najasati da gusar da najasa an libarin gabarin jikin mai sallah wa sobi da tufafin mai sallah wal makani da gurin yin sallah allazi guri wanda tamasuhu a aba'ul musalli gabobin mai sallah take shafarsa bil ma'il mudalaki kuma ana gusar da najasan nan da ruwa mudalaki wanda bai cuɗanya da komai ba ma'a zikiri tare da tunawa wal qudrati da samun iko to menene al-ma'ul mudalak yace al-ma'ul mudalak ruwa sakacce wanda bai cuɗanya da komai ba huwa dahirul mudahhiru shine ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kama ilbahar kamar ruwan kogi wal uri da ruwan marmarori da yake bukukuwa daga ƙasa wal abai da ruwan rijiyoyi wal matsari da ruwan sama wal salji da raba da ta taru ko kankara da ta narke wal baradi da raba salji kankara albaradi shine raba in har ta taru da yawa inda za a iya ɗiba a yi alwala ko a wanke tufa mai najasa duka ma'u ɗahiru ne almuɗahir ma damat ala halati har ɗabi'iyya matuƙar ita wannan raɓa ko ƙanƙara da ta narke ta dawwama abu sa halinta na ɗabi'a ka gane ai da ta narke ɗin ba da canja launi ko ɗanɗano ba ko kuma ruwan kogin ko ruwan rijiyar ko ruwan saman yana nan akan halinsa na ɗabi'a yadda Allah ya halicce shi lam yukhalat ba a cuɗanya shi bi shay'in ɗahirin da wani abu mai tsarki ba kamar zuma ko nono ko kunu ko ruwan miya ba ko ruwan tsari yufariqu da yake rarrabewa da shi galiban marin jari au bi shay'in najisin ko kuma ba a cuɗanya ruwan nan da wani abu mai najasa ba kamar fitsari ko kwata ko jini da sauransu wannan ruwa shine mutu da kiwon da ake kusa da najasa ake yin alwala ko wankan janaba da shi alhamdulillah to ni ko hadin kenan shafi na nawa ko ina ne inna ma furidati salatu maza Allah yace ku sani an farlanta sallah ne dalilin farlanta sallah wa umira bil hajji an yi umarni da yin hajji wa tawafi da yin tawafi wa ushiratil manasiku an sanya dukkan guraren ayyukan hajji da yiwon arfa da kwanan muzdalifa da zaman mina duka wannan an shar'anta shi ne bi iqamati zikirin lahi ta'ala domin tabbatar da zikirin Allah ta'ala sallar kanta ba Allah ce wa aqimi salata li zikiri sallar kanta babban hikima cikin shar'anta ta dan a ambaci Allah baka ji Allah ya zargi munafikai ba wa idza qamu ila salati qamu kusale aka ce me wala yadhkuruna Allah illa qalil abinda ake yin sallar dan shi zikiri da yawa ba sa yi eh to duk dai a ƙarshe dai aka ce mai wala yadhkuruna Allah illa qalila to sallar kanta an shar'anta ta ne dan a ambaci Allah da yawa aikin haji an hukunta shi ne dan a ambaci Allah da yawa ba a cikin haji aka ce fazkurullah ka zikiri mu ka zikiri kumu a ba a kumu au ashadda zikira ba to dukkan wani aiki da ka sani na ibada har dawafin ba kawai ka je sulu kawai ka kewaye ɗaki ka dawo ba ba ka cewa komai ba an shar'anta dawafi ne don a ambaci Allah sai manzo Allah ya fa in lam yakun fi qalbika lil mazkuri alladhi huwa al maqsud idan a cikin zuciyarka ga azamatun can shine ismu kana na lam yakun fa idza yayin da azamatun kaga azamatun eh can kusan ƙarshen su kiran. To, ka ce faɗi za yayin da azamatun girman Allah, wala haibatun wala kwarjinin Allah, lam yakun da kasance ba fi kalbika a cikin zuciyarka, lil mazkuri ga daidai abubuwan da aka ambata na sallah da haji, da ɗawafi, allazi wanda huwal maƙasudu zikirin Allah shine maƙasudin shar'anta wannan shari'o'i walmuntaka shine kololuwar abin bida a cikin ibadar idan ba a samu azamatin girman Allah a cikin wannan ayyukan ba wala haibatu wala kwaljinin ganin kwaljinin ubangiji a ciki to fa ma qimatu zikrika me ya kiman zikirin naka ga Allah me ya kiman sallar taka me ya kimar aikin hajjin naka in har baka halarto girman Allah da ganin kwarjinin Allah a ciki ba me amfanin sallar da kai da wanda bai yi ba duk ɗaya rawahu abu dawuda wa turmudi yana nuna maka ana neman kushu'i da huduri a cikin zuciya lokacin da ake sallah da ayyukan ibada wa qala inkar ala ahli alwaswasati manzo Allah ya faɗi hukunci yana mai inkari ga ma'abota waswasi sallallahu alaihi wasallama yace haka za uku da azabatullahi min qulubi bani isra'ila haka nan fayin da waɗannan masu wasa da sallar suke yi haka nan ne aka fitar da girman zatin Allah a zukatan banu Isra'ila Yahudawa hatta shahidat abdaluhum har dukkunan su ta halarci wajen ibada wa gabat qulubuhum amma zukatan su tafa ku ba ta tare da su sanda suke ibada to yanzu masallata nawa ne da wannan sifar jikinsu yana halartar masallaci amma zukatan su suna lumfar kasuwa wani zuciyarsa tana gonar kadada. To, banu Isra'ila abin da ya fara raba su da Allah kenan, jikin zai zo wajen ibada wa gabat kulubum zukatansu kuma tafaku ba ta tare da su. Sai Allah ce, La ya ƙabalu lahu salata imri'in, Allah baya karɓan sallar mutumin da la ya shahadu fiya kalbu zuciyarsa ba ta halarta fiya cikin sallar kama ya shahadu badalu kamar da jikinsa yake halartar masallaci yanda in za ka zo sallah ka taho tare da zuciyar ta wato tunaninka kenan yadda jikinka ya zo tunaninka ma ya zama yana tare da kai a masallaci idan jikinka yana masallaci zuciyarka tana wani guri to maza Allah ce Allah ba zai karɓi sallar nan ba wa anna rajula ala salatin kuma mutum yana tabbata a cikin sallah da'imun yana madawwami za ka gan shi wani zai raka ashirin wani talatin na nafila ko yaushe da'imun daga an kira sallah zai zo shine a sahun gaba amma in aka gama sallar da wala yuktabu lahu ushruha ba a rubuta masa goniyar sallar ma ɗaya bisa goma na ladan sallar da ya kamata a bashi ko ɗaya bisa goma ba a rubuta masa idza kana qalbu inda zuciyarsa ya kasance sahiyan yana mai rafkana lahiyan yana mai wargi lahiyatan qulubuhum kafirai kenan to duk wanda zuciyarsa tana rafkana a lokacin da yake sallah to ba za a rubuta masa ko ɗaya bisa goma na ladan sallar ba ihya ulumuddin na imamu gazali to alhamdulillah sai me annahu alwabi ina ne shafi ɗari da tamanin da nawa to ina ne tamari ne na hudu jiya ba mun yi biya ba ka zo ba to jiya ma a ji eh mun yi ai to sai muka tsallake to ba ku yi magana ba to ina ne ƙarashin daga na shida za mu tashi zuwa na goma to da yake da an mafi'ulan da ajali fi kulli jumlatin min al-jumalil atiya ka sanya mafi'ulan da ajali cikin kowace jumla ɗaya daga jumloli goma masu zuwa to mun yi biyar shekaran jiya ko don mu tashi rashin da la yastazkuru muhammadun durusahu muhammadu baya biya durusan karatuttukansa da ya ɗauka. Ka gane ai, to sai ka ce kasalan saboda kasala. To kasalan ɗin nan shine mafulun da ajali. Yurattibu Aliyun kutubahu. Aliyu yana jeranta littattafansa. Yurattibu Aliyun kutubahu. Aliyu yana jeranta littattafansa. to maf'ulu li ajalihi zai zama wato ishalan ko taisiran li akazihi domin sauƙaƙewa kansa wajen ɗaukar littafin na takwas ko hadartu fi sa'ati salisa na halarto makaranta fi sa'ati salisa cikin awa ta uku a farkon yini kenan shida bakwai takwas ko shida bakwai takwas ya zo tun karfe takwas to ɗalaban lil ilimi domin neman ilimi na tara shine kafa ani abi babana ya min sakayya mukafa'a kenan na masa biyayya nima ya min sakayya da wani abin kyauta ka gane ai to sai ka ce kafa ali abi ubana ya min sakayya tahziban li saboda ƙara zaburar da ni na goma a ɗaitul fakira kubzan na ba wa fakiri gurasa ka gane a ibtiga'a sawabin lahi domin neman lada a wajen Allah wannan duka shi ne nufin da ake da za a ƙara wajen wannan tsuwa alhamdulillah Amen. Shafi na ɗari da nawa? ɗari da arba'in da takwas? To, ina ne? Hasbun sharɗi awul jawab, shafe sharaɗi ko kuma jawabin sharaɗin. Al'amzulatu misalce-misalce, tajannabal mizaha. ka nisanci kakaci yawan surutu ko zolaya wa'illa in kuwa ba haka ba ta haiba duka kwanjininka zai karaya darajarka da kwanjininka a wajen mutane zai faɗi warwar in kana yawan zolaya da yawan surutu kaga nan an shafe jawabu jawabin an shafe sharaɗin ne kawai ta umarni aka kawo ka nisanci kakaci in ba haka ba mutuncinka zai jibe na biyu da'il ke sama ka bar husuma tashin hankali da faɗa da mutane shine shine husuma ba da hausa ba wa illa in baka bar husuma ba ya nalka sharru sharru husuma zai same ka zurni ka ziyarce ni wa illa in ka ki ka ziyarce ni a atubu alaika zan yi zargi gare ka ce ko dai gaba kake da ni alhamdulillah in samu ku saura uku fatiha da salatul fati ko akwai saura ne to man basir ai ban gani ba ya canza guri to ina ne a tashi jami'in usul attabi shafi na nawa shafi na ɗari da da hamsin da biyu to ina ne to muna cikin al-tahara an abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وترانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم yana yin sallah tare da sahabbansa iz khala'ana alaihi sai kawai ya tuɓe takalmansa guda biyu fa wada'ahu ma sai ya ajiye su ala yasari a gefen hagunsa an yasari ba ya ajiye su an yasari a gefen hagunsa falan mara a zalikar ƙaunu yayin da waɗannan mutane sahabbai suka ga abin da manzo Allah ya aikata alƙauni alam duk su ma suka jefar da takalmansu daga ƙafafuwansu falan ma ƙazar rasulullah sallama salatahu yayin da manzo Allah ya idar da sallarsa ƙala yake musu ma hamalakum ala ilqaikum li'alikum ma hamalakum ala ilqaikum li'alakum me ya sanya ku kuka jefar da takalmanku ƙalu suka ce ra'aina ka alƙaita na alaika ai mun ganka kai ma ka jefar da takalmanka ne guda biyu fa alƙaina li'alana sai mu ma muka jefar da takalman namu mun yi koyi ne da kai fa ƙara sai maza Allah ya ce inna jibril alaihi salam hakika mala'ika jibril alaihi salam atani ya zo mun fa akbarani ya bani labarin anna fihi ma qazara a jikin takalman nawa akwai najasa shine qazara au azan ko kuma najasa da duka dai ana cewa najasa qazaran azanta azan cuta duk ana nufin najasa wa qala ka gane ai kaga nan ashe wai sallah da takalmi ba shine aibi ba najasar jikin takalmi ita ce matsala inda kai mala'ika jibrilu ba zai zo ya ce maka takalmaka da najasa ba kaga hanya mafi sauki ka waye waje cire in za ka yi sallah inda gahi shi ma jibrilu ne zai yace masa akwai najasa a takalmi wa qala manzo Allah ce idza jaa ahadukum ila masjidi to kaji sharadin sallah da takalmi ba haramun bane ba laifi bane to amma ga sharadi idan ɗayan ku ya zo masallaci fal yanzu ya duba kafin ya shiga masallacin ya duba takalminsa da kyau fa in ra'a fi tina alaihi qazaran idan ya ga wani kazanta a jikin takalmansa guda biyu au azan ko wata najasa fal yamsahu ya goge shi wal yusalli fi ma sannan yayi sallah cikin takalman nasa guda biyu to sai zaka tsaya goje goje ka zo masallaci hanya mun roƙi kawai ka cire shi yasa muke cirewa ba ma yin sallah da shi saboda muna shiga ko ina da shi kuma ba lalle ne wata najasa in ka zo ma idan ka ya nuna ma dan fitsari ya taba in ka zo za ka kai shi in ya bushe to hanya mafi sauki ka cire amma ka tabbatar da tsarkin takalminka babu laifi dan kai sallah da shi to amma rashin tabbatar tsarkin sa shi yasa ake cirewa rawahu abu dauda wa ahmad wal hakim alhamdulillah an aisha رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يace idza ahadatha ahadukum dan ɗayan ku da in ɗaya daga cikin ku ko yayi hadasi fi salati a cikin sallah sallar sa yana sallar sai tusa ta kwace masa misali to fa ya kun bi an fi ya rike hancin sa haka ya fita ka san me hikima kada ce wane yayi tusa yana sallah in kai haka zai ce wata kila habo ne ya zo ma ka fita za ka wanke yawa hikima ce ba zalla ya koya mana to ana sallah kai aka ga ka fita kaga da yawa akasari za a yi zaton tusa kai ko amma ka rike hanci to da ta wani kila haƙo ne ya dame ko ku haƙo ne ya zo masa sun kaje san ka sai da summa liyan sarif sannan ya juya ya fita daga masallaci ya je ya sake alwala yayi lamba fa za a dasa fi salati a wata ruwaya ko ku a wannan yana fassara mana falin zikri da ya sari an fahu ya rike hancinsa da hannunsa na hagu wanda ya kalli min salati ya fita daga sallah da annaha balala ta fa ɓaci bil hadasi saboda zuwa hadasin nan wa inna ma umira hina izin an umarce shi ne da aka ji an bi ya rike hancinsa ne ya tawahhamu nasu domin mutane su jasi su yi zata annahu ra'afa yayi haƙori fala ya qa'u fi irdi ba za su auka su ci naman sa ba ka san in ya fita wasu sai sun yi gunaguni kai wani da yawan tusa yake sai sallah to kaga ya zama sanadin da za su ci nama faquha ma taqaddama an fahimta cikin abin da ya gabata anna taharata tsarki sharɗin sharaɗi ne littafin sala min awwaliha ila akhiriha tun daga farkon ta har ƙarshe alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya ba dukkan bukatun da bukatun addu'a a akwai jana'iza karfe 2 da rabi ta liman usaini na tsangaya ya rusu an ce za a sallace shi karfe 2 da rabi yanzu mun sallah azhar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم ولا تنسب له الأزل والأبد زمانا ومكانا مهمة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله ما شاء الله الله يسلمك أو عليكم ما شاء الله أو عليكم ولا أبوك عليكم ما شاء الله السلام عليكم الإمام اللوكر هلا مستوى ثم يا المجرد أول أرم ما شاء الله